ولا رحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة ɗaya ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira na ba da salatu wasalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da goma ko goma ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba a wannan masallaci ne albarka na Ubay Fatihin Yaman mun kai a darasi na injiniya darasi na na mun kai a darasi na ɗari da takwas za mu kai ku darasi na ɗari da tara a cikin wannan littafi mai albarka allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaytan za kuma mu tafi sabon kitab mun gama da kitabu qiyam ɗaya daga cikin rukunan musulunci yau za mu tafi kitabul hajji littafin da zai magana a kan haji shi ne cikin arkanin islam shi haji kamar da muke faɗa littafi ne da rukuni ne da cikin rukunan musulunci wanda Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin alƙur'ani ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا wannan ita ce aya da sai magana sannan kuma sai hadisi kuma hadisi Abdullahi da Umar hadisi kuma hadisi Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa annabi ya ce ku biya islamu ala al-hamdi an gina musulunci akan abubuwa biyar shahadatu an la ilaha illallah sai dawa babu an bautawa da cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah lillahi annabi muhammad manzon Allah wa ikari salati da kai da sallah wa ikari zakati da ba da zakka wa sawmi ramadan da azum da ramadan wa hajjul baiti liman tala alayhi sabila da ziyarta hajjin Allah ga wanda ya samu ikon zuwa idan ku kalli wannan arkanul islam guda biyar za ku ga ya kunshi abubuwa guda biyu ko uku ita ibada akwai da ake ake yi da da jiki ko kace da zuciya sannan akwai da ake yi da jiki sannan akwai da ake yi da zuciya sannan akwai da ake yi da duka uku duka ka gaba kalmar shahada a wayan abubuwan da muka faɗa wanne ta ɗauka sannan sai sallah ibada ce da ake yi da dare da zakai ko kuma da zikin ba ita sallah sannan sai azumi da me ake yi ta da duka ko yake duka an imamu da zali yake duka wannan abubuwan da ku amma duka har dukiya yanzu mutum bai da kudi da ya yi ba guda biyu ko nau'in hakuri ne ba mu da zali yake duka nau'o'i uku adili ya kunta ba wannan nau'in ba adili ya kunta dukiya da wato jiki sannan sai zakka ta kunta ne dukiya kaga duk aiki ne da za ka yi da dukiyar ka dan wani ma za ka umarni zai bayar kawai ba tare da yayi wani aiki ba cewa a fitar da kaza sai aikin haji ibada ibada ce da take da duka to shi ne babu da za mu tafi yanzu cewa ke magana akan alhaji wato haji abin da ake nufi da haji a lokaci ne alfasli kawai ne shi ka ga wanda ya yi zuwa aikin hajji yanzu kai ne alhaji ba shi wanda ya zama da Allah ya ji ai ya wuce Allah wanda bai zo zai je ku ce ji shi ne alhaji alhaji ba a yaran ba a gurba hudu ba alhaji shi ne rufi wanda yake da niyyar zuwa za ku yi mutum da bai da niyya a shi ma wanda bai da je ba din da niyya shi yake cewa alhaji wanda yake zo Allah ya ba shi dukiyar da zai shi ne alhaji shi ne alhaji an gane ko duk da cewa wannan abu da ke to amma me yasa in ka je aiki haji duka larawa da nan Saudiya maka da Madina in za ka wuce haji haji kike kiran da kai to suna ba da ma'ana ne da biyu an gane ko saboda wato ma'anar da biyu shine kasru baitul lahi haram shine istilahan literal meaning kasru baitul lahi haram على زمن مخصوص لأداء عبادة الله تعالى لفاظ الحاج الله بدوكين sarki a wani lokaci ke bantacce dan yin ibadar Allah to shi da ke cewa haji in ka zo zuwa saboda haka wanda ya zo ya nufa tashin Allah da wani aiki na daban shi da ke cewa haji amma ala da ya likirar zuciya da ikhtilaf to saboda muhimmancin aikin hajji ba da duk malamai na fito da hadisi ne suka rubuce sun fitar da dalili a kan duk malamai kalli da karo da gaba hadisi kabara da kan gaddala akan sai da yake dawo da hajji idan ka gaba da shi ka dawo dawo bulugul bara da yake a kan kira da zai yana dawo da hajji idan ka gaba da shi ka koma bukari muslim tirmidhi da sa'i ibn majah abu dawud al-mughni duka wayannan manyan manyan da kowa ce riwayi ba ba kita akan haji banda wanda suke da kamar da ban bukai ne kamar jure da fara da zuwa jure Allah ya kara wa lafiya yana da misali al-mughni akan aikin haji kawai ne to akwai malamai da yawa da suka yi littafi akan alhaji saboda muhimmancin sa sannan abu na gaba shine haji din da yana cikin rukunan musulunci ne hikima da wayo yana yi makaratun jami'i ne ba sai ya kama shi ba dan da yawa za ka ga idan aiki haji ne zai yanzu sai ka rubi saboda yanzu ana biya wani yana ganin wannan ai wanda zai ce wallahi sai lokacin da zaka je kuma sai abin da zamu dai ba dan ba kai wannan ci ko da yake baya tana bukatar farkar da kaga imamu jabi biyar da yake da kololuwa a karatu da ilimi sai dai ake hadisin da yake zuwa ba wanda da ne jaran da wani guri to shi da a da wannan kitabu iyayen da dama wanda ke da zakarawa a wajen wuraren duk da wasu wuraren da suka zama karanta yanzu a karfe ne amma wanda yake zuwa aikin hajji da umara ya zai ji gurin bayan da yake shi ka za su rika taimaka mana kun fahimta da ko akwai wuraren da da yawa yanzu ba za aiki ko kuma wato suna aiki amma ba a yanayin yadda ya zo a aiki ba ya canza sosai sun canza mutum da kullum ƙara ba da madina shi ƙara ba da baka aiki mun faɗa kwariyar Madina gaba ɗaya da ajami gaba ɗaya girman da zamanin Annabi Ali da Hadiza sallallahu alaihi wasallam bata kai farfajiyar masallacin Annabi ba duka amma idan ka kallo duk unguwanni da jeje gaba ɗaya an fiye da jigo da cikin masallaci to kage yanzu iyayen da suke da zuwa za su je magana a wannan babu da mun zo wani gurin da muke gani a karanta kawai muka da yanzu muke yayin su ko a kare mana da yayin a kansa an fahimta da zo ku duk da ita maka da madina kun da zuwa wannan garbe cewa in dai kai shekara biyu ba ka je wato kai ma ka ba ku aka yi ko shekara biyu ba in dai kai ba ka je ba to ka zama ba ku Allah ya ji ga alhaji garba domin zo wucewa ta wani hotel a kusa da inda muka zauna Las Burundi can sai na ga wani hotel duk girman sa ana rubuta duk girman da hawa ko Allah ya ji dai sai ki sai sai ki ba Allah ya raya mu duk kala da zuwa ka dawo za ka muka da injini kuma za ka dawo saboda kullum ta ta buƙaci aiki banda yanzu da wannan sarkin ya zo cikin harami ma ya zaka da da haramin ma ka ji wallahi ya canja gaba za ka ga cewa kawai dai dan ka gaba zuwa bal amma gari cikin gari tun da masu kuɗi kowa ne ga dama da hotel ya yi shekara da sai a ji ya duba ina garin nan ne ba ya ke nuna amma a zai ce ma ya duba ya zama ɗan dubo da yanzu ne jira na ga wani hotel da gani kan hanyar gaban bin laden da ake cewa wannan hotel din yanzu wani hotel din ya dakatar da shi ba a kwana ya je wani sabo rufe jira nake na zaune da gari bai ga gari ba Allah ya ce kul fi ruhi hadi qawlu ko su mabu saboda haka wannan shi za ka iya a wata bai wa Allah guda da taurari da ai wallahi ko ban je da ba ana cewa aljanna duniya ne da rabi ka jantar da wani haka da madina kawai kuri kuri an ya dan abun da duba kuri za a nuna daga za a nuna wa za a nuna maka da madina shi za a dan ce ba wani irin kuri da babu shi a dubai suna da irin wannan gadin babu wani gurin da babu a duniya da babu shi da ai na ce da nan kallo duk abin da zamu kalla ya wuce da kalla Annabi alaihi salatu wasalam ai kan ce kallo da baka da ni wallahi babu inda za ka yi wanda yake da babu ka je ka gobe kuma da ai biyu ka tani ka da Annabi ba me wannan ni da ni wanda kullum da an ce kalan da zai sai mutum sallallahu alaihi wasallam to yau ga ni inda yi wane da ke la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata sai duk su abubuwa ba da to da ina ba wa su dawa duk da cewa yana bukata idan duk yadda ka karanta idan abu ya zo ka fara bida in san samu ne ba sai ka ba da suke fara nan ne ya kamata ba ka biya wa kuɗi kuɗi wanda ya karanta kuma ya ji ko kuma ko bai karanta ya karanta amma bai ji ba zai taimaka ba wajen karatun sa to kaji yana da fa'ida domin idan zai yi lafiyanci yanzu ya samu miliyan goma baban zai bai zai fara zuwa kwatan ko ya ci ya ji dan aba har ya tafi a ka a wannan lokacin za ka ba wanda zai mafada ka nemi abokin ka kudu wani ma da za ka dauka kudu sai za ka biya kudin mota da kudin hotel haka ne to ka biya wanda za ka bi neman duniya idan ka wanda za ka kaje kai aikin lafiya ni ba zai aula ba ne biyar ne wani ka biya wani kudi domin ka je aikin hajji ka kai lafiya ne kar ka je kai hajji saboda haka wannan shi ma yana da fa'ida na duka aikin hajji wata ibada ce wanda take da mu Allah yake da shi yayi da ya so ki ne daga cikin rukunan musulunci domin annabi alaihi salatu wasalam aikin haji guda ɗaya ne shine hajjatul wada din da ake fara guda ɗaya ne kuma shi duka ba ni da kokarin bibiya da abubuwan da nake so mu bibiya da koya a wannan aikin hajjin nan da yake guda ɗaya saboda haka yana da kyau mu ba su muhimmanci idan Allah ya rubuta sarki ya ga lokacin kawai abin da zai yi ne ka karkata littafin da tsara bisa dan Allah ya yi ka kashi da tawaka da wanda malamin ne kuma sun saba zuwa to ka huta domin tawaka ya ku ce take da biya ba tawaka alhajai dalla tawaka wato malamin sai tawaka ma'aikata haka ne ko wannan tawabun su uku ce wanda za a go kaza da tanada su uku nan su ke tafiya saboda haka yana da muhimmanci kare da gaske mu ba wa kitabun kulawa kamar yadda muka faɗa a karatun mu na alwaji cewa kitabun koyo da muka shiga kasuwanci mu'amala ai ka ga kai ma'amar mun faɗa cewa kai ma'amar yawo da kasuwa kasuwa yawo yake in yaje jago kai kan dinka akan halin da haram yaji baka dani waje ji albarka ba sai ka ji babu ya aka sai na wuri sai ka ga koyo sannan sai a bude ba shi ke nan ba wannan da su ba yin tsaro da sai na umar da zai je kan da yake to yaya yaya ba kake me hukunci kaza ya ake kaza an sai tsaya wani wani zai ji to dauri ta ji ko koma zo sai ka je ka koya in ka roƙe da yayin da ka ji ka sai ji a buke ma ta go yake nan to da ake yana da wani nasi mu kula da ko wajen kulawa da wannan babu da zamu kula Allah ya dace da mu Allah ya ku sai sarki kuma ya ga kowa ya ji wannan duniya albarka ba da yake kitabul hajji littafin da yake magana kan al'adu mun faɗi ba alaka nufi kan al'adu istilahi kuma qaddu bai illahi al'arab ala zaman al-maqsud li adai ibadati illahi ta'ala eh da ba da kaji Allah ko da ke sarki kaji Allah ne alfarma a wani lokaci ke bajjaci na ce lokaci ke bajjaci domin yadda kasan sallah tana da lokaci babu shi ma yake hajji yana da lokaci za mu zo kan almawaki la ibada da yake nan sai babu babu da babu da daya a cikin babu babu da yake magana akan na alaikum salam na karatu ne ina yi amma ne ba na sai ba ko mai biya gura a ba ko mai biya ba ko mai rage Thank you. na akwai wata dai wata ce sai kan da sai ta turo da nazalla muna karatu sai take magana da Allah dan Allah in kada to kan mu shi ne ya da Allah ya yi um wannan yana da ita ya ji gaba da gaya mana cewa wato mai bawo bil muqrim bi hajji aw umra abin da yake magana akan abin da yake magana babu da yake magana akan bil muqri dangane da abin da yake zabi al muqri shi ne wanda wato yayi ihram ne harama da aikin haji aikin haji yana da rukunai guda hudu haka ne ko kuma na yana da rukunai guda nawa guda nawa guda uku to yanzu za mu magana akan wato al muqri wanda ya riga ya yi kirari da aikin haji domin ihram ya yi kira niyya idan ka ji ihram sai ka san niyyatu ai bil qawli a cikin baraji idan ka ji kuma niyya ta da ba ihram ya shi ne rukuni na farko shi kuma rukuni ne wani abu ne da in babu shi gaba ɗaya aikin bai ba haka yin da da su to shi ne yake ba yi bawo da muqallimi bi ajil aw umra abin da yake magana dangane da halacci da al-muhrim wanda ya zaɓi aikin haji aw umrati ko umara wa ma la yubahu da kuma abin da ya halatta ba shi ya yi magana shi na farko wa bayan da alilin sirri alayhi da bayan haramcin ta tsari ga wanda ya harama da aikin haji kayan da ake zaɓa sunan da ibadu ne ihram amma ne ihram shi ka idan za ka zo suna cewa kayan ihram ko suna nufin kasa kaya ihram niyya kenan shi kuma wannan libasin ihram sunan sa kayan wato harama da yake haji kayan da kaza da yiya domin shi zaka iya ba shi kafin kai niyya za mu zo mu ga lokaci hadisi na da yuro kai da 31 an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ba an karbo daga Abdullahi bin Umar Allah ya kara musu yadda anna rajulan kana ya rasulullah wani bawo Allah yake wani ba wa Allah ba mutu sunan sa ba shi ma ibn Hajar da yazo a cikin Bukhari sai shi ba mutu sunan sa ba ya ne ya rabbi da ya ba idan Allah ba ya mutu mu'minu min al-biya ne ya halatta mutum ya sa wanda ya raba da aikin haji wani irin sababi ya halatta ya sa kun ga shi kabe ne ko da wani da da قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد في الله لرجل قبها kan ya nake zai riga jami'i na alƙami ba a riga wala al'aba'in ko rawi wala tarawila ko wandira wando a cewa wando ke wala albarani ko hula riga ɗan muru wannan rigar da hula a cikin gaba ita ce albunnu sunan ta albunnu guda ɗaya aka yi da rigar ku eh kamar yadda wato ko kuma ce jin yadda ulan da take a makala a baya kullu tawbi ra'duhu mutlaqun bihi kullu yadda wato kala da ni ga nan ake kawo da ruwa da hula ita ma gobe amma na da suka baya an gane ku wato malamai kuma suka ce kalan su wata tawila doguwar hula irin hula da doguwa da ake dorawa rawar tarabiya cikin jiranta ya doga ko to irin da an gane ko wanda wannan guda farkon musulunci za ka zama da ita ce ba suna da to amma yanzu yar baroko za ka mutane su wanda ya yi tsofiya har nan za ka wasu da biwa in irin wannan gudan biwa dan mafi dan baroko za ka yi rubutu da irin wannan riga za ka yi suna yawan da ne hula to shi annabi alaihi salatu wasallam yace ba za ka wato shi wannan wata wannan hular ba ko kuma riga ne guda wala su ba haka ba za ka rufi ba illa alillahi bil alayhi shi wanda ne samu tuni ba ba duk wanda ne samu tuni ba din da ne sa ba shi zai zai sa bayan ba ko bai su ba ne zai sa rufi amma wa yasda'u ma atwala min al-ba'd sai yansa da yanke hukunci yanzu bai rufe ba idan kawo ba kafa da idan kawo kai ma duk da kan da za ka ga yanzu bai rufe idan kawo a ce ba haramun bane za ka kawo ciki amani kai ya rufe idan kawo in ya rufe idan kawo ya saba doka shi ne magana da shi to dai ce wala kalmatu min al-qiyali kai an masa wata fara kada ku tsaya wani abu da tubabi wanda za a fara mai tabari za'abaran kirarin za'abaran eh kirarin za'abaran kan domin a wannan lokacin da suke suke kiri kuma za ka kiri da aiki awwarki warki ko da biya ce a lokacin malaman biya su karke sai da biya ka ba da hukunci akan biyu kala kala cewa biya salawa ta jira biya kaza ta jira duk wanda da ne kan shi kawai ta jira kawai ne kirari kan wanka shi ma wani ganye ne da ake kirare da shi mutuncin da su shi ne wannan to anan kalla hadisin da kyau tambaye da wanda bawa Allah ne idan amsa za ka bashi cewa menene ya halatta me ake hajji ya sa amma da aka tashi ba shi amsa sai aka ba shi amsa da ni abin da ya halatta ko wanda ya halatta ba wanda ya halatta ba shi yake nuna yanzu mu dawo shi yake nuna cewa wato ba za a sa riga ba ko sai in dai an kira da riga kaga ba za a sa ba wala amali ko rawani wala sarawila ko wando kaga anan bari ba da gari da wando tunda an ce wando ya halatta mutum ya sa da jera wando kenan na me yasa wani hali ne kawai wanda wa ka ce sau da haka gajeren wanda sunan sau da shi ba to kan ba shi ba wanda ne eh tambayi tambayi da ko da da ya ji kiransa a gwamna gajeren wanda نعم wai kuma da yake duk zuwa ka bai to da ga duk duk zuwa ka kuka bai ne duk wanda da ne ba wanda bane ko yawa da yake ne ba kun ji abin da yake wai shi ba wani abu ne da zaka saka mutu bainar jama'a ba ba bi da dan bakin da yake fito eh a ba in ko ba ba muna magana ba zuwa ake yaji ba kaga ba Allah shi ne kabaru yake magana ba duba da hana ba suke mutuwa ba ha muna tafi kawai muna cikin hotel daga mutum ya dawo daga wanka da kawai sun zane da biyu kin fara haka ba mu dinge musu dadi ba wai nan muke magana sai mu ke magana mu ce wallahi ba za su kuma su gobe haka yi mutum ya dani ga wanka sauro za mu ta auya kuma yanzu suna yi yana gaba mu ta ce ne mutum Allah ka yana bari mu ga mu sabila Allah ya mu ne ba eh ba saboda haka yanzu za ka aiki yanzu za ka sa jiran wannan kawai ka daura tsirani ka sa tijari da a fahimta da kake ko inda sarawi ko ba da gini na da kuma da yi kuma da yi ko ne zuwa ka ba ga yi zuwa da yi ya daura ai da ma zai yake daura ai da ma da yi Allah ga ba kamala ai dan shi ake daura ba ai ba duk ake zuwa ake haje ba to ban ji wannan wannan magana da komanda tana da fa'ida cewa ko islam eh eh shi kan daurawa shi ko daurawa shi shi ma kaga shi ne a matsayin wando a gurin mutum ba zai sa shi a ciki ba kuma ya dora ibrahim ba zai ba ba zai yi wannan in dai da sunan wando ake kira da wani ba duk da cewa magana da malamin ce duk abin da aka tsinta yi takka ta da ya kai ko in ji da tsara bai da hanyar tsinki amma ne ba adan da kuma da ya kace ce cewa zura azura kafa gobe haka da to babu wannan karamin wando ne da kai shi ne babban ko ba wanne ne ya ce dukkan sunan da za ku kira wani ya jira kawo na ba ko wani za a kira jallo ba ba da cikin yanzu wannan ma'anar domin a ji za a ƙara da jituwa abin da aka ɗinka yauwa za a ji ma kuma wai ba a zira ka ba ba sauran da ake na to wannan shi an gane ko to da aka wannan ku bari da ido mutum ba zai da wannan ba kwata kwata amma ba muna magana akan maza ko mata maza wai na uga da aka bana duk mazara ta duk da cewa namiji ne tambayar amma kuma wato hukunci ne da yake gaban mu amma su akwai abin da yake banje shi ne kawai akwai akwai abin da yake banje sun ji abin da ba da to mu a kai shi ne da yake da garuruwa ganin dama abu in ka tafi da yake da kai gida sai yayi kawai an yi da za a ga kuma an abada ne wallahi sada yi eh yanzu ne da ake corona da kuma na ba wannan abin da take amma ba da ake a umara azumi ma na hada wannan da ake hadi saboda haka shi da an ga wannan za ka tuja suke yi da kaya iri daya shi ba nan wannan wani baya ji yaran wani da ya zo yana tafiya ya dora wa a jiya nan baya jin larabci baya jin turanci iya ya hujji yake ji kai ma kuma ba ka jin yaran sa ji baya jin larabci to wata kila ka wuce kuma yan gurin su sai ka nuna wa ne haka kawai ka ga ba irin kayan da ko kuma da tuja suna kaga tutar da alama cewa ta yan gari za ga yanzu da alaka da su babu sai in ya zama zai amma ba ta da diwa ne ya wata ta kaya in daya su fito kamar da dabaru iri daya ba ta da za ka ko da gari a gamba a kaza a kaza a kaza a yi jari ba ya cikin kudu illa iyaka akwai jari da za a yi masa ita ma za mu zo mutum na gaba ba da kai da kai ba kuma za ta sani ba tara babu wanda ita ba amma normal kayan da za ta saka kawai ta kai gabda da kullum wasu za a zo suna yi yawa su yi barare daga nan ko wannan ganin dama ne ba kuma haramun kai ba sun yi bai bayyana karai ba amma ba ta rasu yana to ka ji wannan hadisin wanda ya zo mun ji abin da ya kawo ana magana akan duk abin da zai auka sunan riga kawai kun gane ya jira duk abin da zai auka sunan rawani wannan jana hula ya jira duk abin da zai amsa sunan wando ya shiga duk abin da zai amsa sunan hula ne hula riga a hade ya shiga duk abin da zai amsa sunan sauki da zai rufe da zawu ya shiga shi ke nan kawai wannan haramun ne wanda ya rama da aikin haji ya shiga Allah ya ce wa zinjin lafi bil hajji ko ya duka rijalan وعلى كل بارد يأتين من كل فج عنيد yawa za mu zo mutum nan gaba idan mutum ya zo kauce wa ɗaya cikin wayannan dalilan da zai za mu yi horon da za a yi masa hadisi na gaba ɗari bakwai da talatin da biyu an gina abbasi radiyallahu anhu ma ko kuma me muka koya a dukkuli akan wayannan abubuwa cewa haramcin saka kayan da suke kirkatu ga namiji ga namiji wa yawa na biyu haramcin sanya turare da tubabin da mutum ya sanya shi a matsayin iyali mutum ya sanya yaji da yaji da harawa da aikin haji ba a farkon yin wannan da bane to haramun ne ta mace da namiji kuma duka me yasa wata hikima ce malamai suna kawo hikima da ta za a kace mai ake haje yi shi da irin wannan domin ta koyar da shi kushu da kankan da ke za ga da sarki da gwamna da shugaban kasa da kowa irin wannan ne da ake da nuna wa a gaban wanda ya ku kowa shi ma kake to shi ne irin su hikimomi da malamai suke faɗa na cewa yanzu ba sarki a nan domin hoto ake ba ga aikin misalin kiyama wallahi idan mutum ya ji wannan gurin zai ga hoton kiyama kurku da ake cewa yawan da zirin barko da kaji a iya wannan lokacin kawai za ka gane haka ne domin yana cikin da biya na kada kai ka gona ku sai ga kamar ba mutum ba shi da su ke zuwa da mala'iku ake da wani lokacin da mutum zai fara yi wani zai kamar wannan sai ya ga wani mutum kuma ya wuce ka ga wani a ungosu kwabo da kwabo amma ko hausa ba ya yi kasa kuka ji ba haɗin bai ma na amurka ba wallahi za ka ga wani yi kama da shi kamar an ƙara fara sannan ka ga mutane kala kala fari ko kala kala farare za ka gani nau'i nau'i haka baƙaƙen su ba wane ne sai ya ga zaka ga ganin su amma akwai lokutan da za ka bakajen su da abu sai ga kala kala duka wannan kalar da daban wannan ba kalar da daban wannan kalar da daban wani za ka ga an ji kamar kai mun magana ya hausa ya yi ruwan hausawa su dai amma za ka wani kana magana ba zai jiwa to hoto ne na kiyama shi ka ce so a yi wannan dan kowa ya san kan da kansa ba da jasawa inda azo za a ina gurin ce da rashi zai zama kaje ka da daru tauri din Najeriya yadda ke zuwa ce da rashi a bakin daru tauri je suna tana zo tana da kawai ta wannan lokacin da sai ya ma zuwa ko eh wannan da zuwa Allah tana da kawai da za a nan ne za a zauna a jira da kaba ina da zuwa da ajai da zuwa da ajai ya fada fada wai bane ya fada fada da zuwa saboda haka wannan baya cikin wato tsarin da ake so mutum ya dauka sannan ka ga yana jina ba yadda mutuwa ne domin wannan da ba su kirin sa ne na sun ka mutu za a rufe kai da kafin hadisi na gaba عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات عبد الله بن عباس هل قال ابو جهل لا ان عليه الصلاه والسلام يلا هدوء اربع هذه هي من لم يجد عليه هو الذي يصاب بالدعوة تاكلم وليلبس الخفين يبين عقلته تاكلم بعد ومن لم يجد إزارا ولا يصاب قرجا ليوا zan da zai daura to shi kuma bane zubar da rawi da muhrim sai sai da sarawi wato wando ga wanda zai aiki haji amma ban akwai wani horo a kan kuma za mu zo mu idan bai samu yin ka wando zai ji ya wai da uwan da muka bala mutum ne ni to akwai horo a kansa akwai punishment sai ya sa wuda ana cikin harama da aikin haji ko ya sa rauni ko ya sa jirare ai ta ji da lalace ba amma akwai gori sai ya yi za mu tunan gaba shi ne magana da yake shi sa ku ko ban ji aje abu da duba ba a duba bayan ma da aje duba sai a to yawa ka ga magana da kai kana da fa'ida to ya ne ba ne ba da dauki maka yin hula ko ba ta dauka ba ta dauka ta dauka ba ba lema da ta ba to ai ana cewa alfa ba ta da lemo mun da ba ka ga ba da babu ba da wala da duka ko to ba da lema ba ta ba eh ita ba ni rana kawai ake da gaba da a ta ne babu da ni ai ba ku da ta ba kamar din yawa ba za a warke a ciki ba ruwa ake yanzu leda irin zaruwan na akwai ta leda akwai ta kaza sai mutum ana ruwa jini sa ta har ko ki ko bata ba na ta hau wala ba man ya ce bata kuma ta hau leba za ta ba ai kuma da rigar ne to saboda haka ta ji ba a'a da neman ba ba ku ne eh wanda din da ibada da gudu sai hakuri a ko da rana sai ma wannan dukkan ba zai horo kuma sai wa abu ya ga da aiki ba zai yawo shi da ba aran da sai ba kariya babu ne dan ruwa ko dan akwai da yana da alaji ruwan ya taba shi a lokacin da ya ga da aiki kuma yau karewa ba shi da kan cikin da ake zuwa yau ba shi cikin karkarin da ake zuwa a zauna saboda haka babu ne an fahimta da duhu leba ya halatta to kaga sai mutum ya zo za mu zo mutum mutum ya zo ya haka in jira dan kago su ga gaji ciki musamman mun zo magana da ita za ka ya kai daga nan bi da da ni ta kira mu sannan mu kuma mun da mun zabi ta su yanar ki yana ruwa dan sai mafi inganci a babin da wakil za mu tattauna wannan matsala to da yake babu ya za a yi sai ya kira babban rigar da kawai ya yi tsira ne da ita wanda kuma yana nan kaga ka wuro yana nan shi kenan amma idan za ki kira babban riga zai kire ne cikin da tunji ne ko ko ne ba ya kire shi da wannan babban riga sai mu yi raji na ya kira mu sama da ita wato idan wanda za a akwai hikimomi gaskiya wanda da kawai zuwa yake ya ce ko yana buƙatar ko ko umara gaskiya in ba ga wani da yake da gariya wallahi kana ji sai a cikin rukunan da hudu kuma sai dai ka jira shekara da zuwa ba eh bare ko inda hali in biya masa aka kuma ake ba mu da ji hadisi ya dawo amma da hali da ba ai ba da yana dawowa ya duk bai kan da kitabun haji kuma ya nemi wani ma da dama ya biya masa fita har ake duk da zuwa da kurakurai za ka yi kan garuruwan nan an zo mutum da yana ba za ka na suna hamzawa ya ba za su da duk abin da yake duba da bukata da abin da yake da bukata Allah ya duba da zaki kallo abubuwa iri iri wani ya ce ko shi kansa ne fadan wallahi ya iya ba da uba dani gurin da ne ya danno mutane an rike wasu raga ruko aji wani ya rika wani haka kamar da lazin to in suka zo da an kake su don wani karfi ne ba a suke yi don su ture su to za ga idan aka zo yana bayarwa sai su fita yana fada suna fada wallahi shi ma zai iya shi kansa ne yake bayarwa ne iya yana cikin jiya ana rubuta kaga yana da kyau duk abin da za a yi na ibada mutum ya karanta shi to ne ba sai yake annabi alaihi salatu wasallam yake to wanda bai samu kibali ba to ya sa wato ga wanda yake da aikin haji to kaga wannan hadisin yana nuna mana ana yin huduba a aikin haji gawa dan ayi bayani akan hajji da kuma a wato na dabai na ibada gaba daya musamman ita aikin hajji shi za a wa gara da kalbifi ake na musulunci gaba daya duk ne babu da yake hudu wata hudu ba da ranar arfa kun ga yadda ake da alikin sun suka zo suna da hudu ba za a ji gaba daya musulunci ake da yi duka in dai mutum yana bibiya zai da gaba daya musulunci ake masa yi duka sana abu na biyu a lallai yana da kyau a rika tuna kawo mutane hadisi ya zo da mu a rika tuna wa mutane da abu da yake da munasaba da su a lokacin yana da matuƙar muhimmanci sannan abu na uku shine hadisin ya nuna mana saukin da a musulunci domin ta nuna mana da kalli kullahu nafsan kaga idan ba ce idan mutum ya rika irani ko jini da aka yanzu ba ya kamata ne makwabi sai dai kawai an san ba shi bane me ba zai dawo gaba daya to shi yake nuna ba musulunci ne yana da sauki hadisi na gaba hadisi na dari bakwai da talatin da hudu an ya ala an karbo daga ya ala kani kani da umar ya ce sai da umar radiyallahu anhu alimin nabi sallallahu alaihi wasallam hina yuha ilayhi yake duk lokacin da ake annabuwa yi da Allah ta nuna mu tambaye shi kani ce ba wai da annabi sallallahu alaihi wasallam bai irada annabi alaihi salatu wasallam yana wani guri da ake kira irada wani guri ne tsakanin sa'i da makka an san ayi sai ko wanda ya kan zira gurin da akwai wasu sabon ke da ba annabi alaihi salatu wasallam yana wannan gurin kuma ya fito da makka ko a karbo bin makka ana fada wayannan ne barin tsarin ilimi ne je in ka an zo wanda ya san guri ya dan yi ba bayani karke ba da bayani wani lokacin su larabawa ne akwai ɗaliban ilimi ko yan jami'a islamiyya sun fito ko wasu ne musamman a cikin wannan guraren inda a wani bangaren birban da wayi za a ga in kai ka mai ra mutum zai tsaya ya saurare to ba da yayi ai wannan gurin asalin da kaza da kaza da kaza da kaza zai ga yawa to wannan gurin da ake kira jira a guri ne da yake tsakanin wato tsari da barka amma ya fita da barka shine jira وما أول نفر من أصحابه الذي لا تعرض وتتواضع لكثير صحابه جاءه رجل يقول المسلم يقول الله فيما أقول فقال يا رسول الله كيف يا مأجل الله كيف ترى لي رجل أحرم بعمره بعد الأعمال بكل شيء هجراني لأمرا يقول لي يسير لي أمرا منين شأن مودع يلبني أمرا أما كما هو متذبذب mutane aiwa ba a ci ba ya sa kuɗi da tsirari shi ya sa tsirari a cikin sa ya kulla araba kuma ya saba tsirari shi ne mutum ta asalin kuku biyu shi ne mutum da biyu an gane ko da tsirari fasakakar nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ada sai annabi ya shiru dan wani lokaci faja'a hulwahi ana aka ce ba yi ruwa فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى سيدنا عمر يوى ويوى يعلى والنبي كفاية متدود فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب مختلف بالنبي ثوب جاء على يديه ciwon nan da ya yi gafe sai ya zo a lokacin annabi alaihi salatu wassalam yana da tsaba da wani tabaji kan ubin nabi yana da da wani tsaba tabaji da aka yi masa inuwa ne an wa annabi inuwa da wani tabaji kuma Allah ne ya zama sanin sa ba da kana haka sai shigar da kansa ciwa shi ala sai zo ya zama cewa annabi alaihi salatu wassalam yana da zuke da wani tufafi kawai ba da kana haka wuce shigar da kansa cikin tufafi bai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhammadu gwadi kawai sai ga annabi alaihi salatu wassalam fuskar da dahiya da wani so yake gani sai ga fuskar annabi alaihi salatu wassalam dahiya وهو يعد wato yana wa'azi a daidai wannan lokacin tun matsoriya alo sai aka ya haihuwa annaba alaihi salatu wa salam halin da yake ko ce ba bai yi ba ce wannan na ya zama to gobe ne ba mai ji ko me za a nan ku yawwa tunda kaga ba zai bada ma'ana ba ma nan yana wa kogo ya ce da algadi kenan aka yi da zuhu eh shi ne wato kiran yana da tashi wani sauki na guda daga kirjin sa aka yi da zuhu shi ne algadi sauki na irin da ya yi wato yarjiduhu ma'amala ma'anasi numfarko yana numfashi wanda kake yin sa ba a hankali ba da wuri to sai samu annaba ne da Allah ta lalle ba wannan numfarko kuma tori a rubuci aka yayi wa annaba alaihi salatu wassalam makani fi ji ayyul ladhi ta'ala inna umra hada abu wa sai ce wa ina wanda yake bai akan umaran nan yana ila فأتي برجل جاء بدون ولي فكان في في رجل السيرة جاء بدون في رجل السيرة كونتي wanda jiraran da kasa ya yi wahala idan kuma ra kuma yana jirani dan da yake wanke allazi bi wanda yake tare da kai kana ka wala shi allazi ya faɗa da ku shi wanke wanke jiraran da kasa wanke jiraran da kasa wanke jiraran da kasa da uku allazi ya gaya waje an da dubba yake kuma ka shirya wannan aljan da cikin ka kace ka wasla bi umratika kai aiki umrata kamar da suna fi hajjatika kamar yadda kai a aikin hajjinka kamar yadda kake yi a aikin hajjinka haka da bambanci